أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na du'a'u du'a'iyya aw fidiyya لم يأكل رسول صلى الله عليه وسلم في أوئية من فدة أو ذهب ونهى عن الأكل فيها فقال صلى الله عليه وسلم في رواية عن حذيفة لا تلبس الحرير ولا الجباد ولا تشربوا في آنية الذهب والفدة ولا تأكلوا في سحافها فيجب على المسلمين أن يتحروا الدقة خاصة في أدوات المطبخ وأشيائه فلا يجوز الأكل في أوئية ذهبية أو فدية وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في إناء الفدة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم عدم الجلوس جلوس على مائدة بها طعام أو شراب محرم وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلوس المؤمنين على الموائد التي تحتوي على خمر أو طعام محرم فقال في رواية عن جابر رضي الله عنه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها لذي الخمر إذا يجب على المؤمن التقي ألا يقبل بشرب ألا يقبل بشرب الخمر وأن وأن يكون واجها في ذلك لأن هذا ما يتطلب الإيمان منه وعدم الجلوس على مثل هذه الموائد السكرية يكون بمثابة رسالة مهمة للذين اعتادوا على شربه وسيكون مانعا لهم من تناول الشراب على الأقل طوال فترة التعب ومن يدركون مدى حساسية هذا الأمر سيقدعون تدريجيا عادة وضع الشراب على المائدة وربما يكون هذا التصرف وسيلة وسيلة ناجحة لإيقاظ هؤلاء الأشكاك من الإجماع malaci wato hani da musulunci ya yi kada mutum musulmi ya ci abinci a kwano ko kofi ko ya sha abin sha a kofi da kwanan zinari da kofin zinari da komai na zinari da kwano da kofi wannan wajen hukuncin wannan da maza da mata da ɗaya ne haramun ne mata musulma ta ci abinci da cokalin zinari haramun ne namiji ya ci haramun ne mace musulma ta sha ruwa da kofin zinari haramun ne namiji ya sha haka nan mazala sallasar bai taba cin abinci a kwano ko akushi na azurfa ba ko na zinari kuma ya hana kada musulmi ya ci abinci a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ruwayar sayyidina huzaifa ya dala ƙara tabbata a gare shi ke cewa kada ku sanya hariri kada ku sanya libat libat shi ne hariri mai kauri da hariri wanda yake fata kowanne kar a sa sannan kada ku sha wani abin sha a cikin kofi na zinari ko na azurfa kada ku ci abinci a cikin plate na azurfa ko na zinari da haka ya zama wajibi akan musulmai su kiyaye matuka duk abubuwan da ake abinci da su duk wadata kada a yi da na zinari ko da na azurfa bai halarta a ci abinci a ciki inda na azurfa ne ko na zinari an samu hadisi daga ummi salma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'mine take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake ci yake shan wani abin sha a kofi na azurfa to ya sani abin da yake kumfaɗan nan wuta yake kumfaɗa a cikinsa narar jahannama wutar jahannama yake ɗurawa kuma wallahi sai ya shiga kuma sai ya sha wuta yadda manzalin ne ya faɗa sallallahu alaihi haka nan abin yake da haka musulmi ya kiyaye mu Allah ya taimake mu ba mu da kuɗi ba ruwan mu da wasu ah to ina kaga wani ko mai zinari ko na akwai masu yi mana akwai masu shi a yi nace rubarwanmu ba amma akwai masu yi akwai wanda fulat ɗin shi na zinari ne to tole ma aka samu mai na zinari so gara ma hasa dai amma tolar dai na na zinari kaga mai za a yi da shi to in kafirai suka yi su ba matsala saboda su daman duk harka a nan ta kare shi ma shi kafiri shi yasa a in ana ga musulmi kada ya kwaikwayi kafirai sai kasa ganewa rayuwar ba ɗaya ba ce sunan duniya sun gama kenan dama Allah ya maɗaukakin sarki ce nan ne ya ce musu kulu wata mata'u amma oda ma Allah ya ba su ku ci ku more eh a nan duk ku gama saboda Allah ya ce ba wa malahum fil akhirati min khalaq ba su da komai a lahira duk kayan can ne aka dawo da sunan Allah ya kiyaye to sai kuma halin da musulunci yayi kada a zauna a kujera ko tebur na inda ake shan giya ko ake cin wani abu na haram da haka mutum ya kiyaye in abokinka ya ce ku je gadin za ku tattauna in kujeran kasan ana shan giya haramun ne ka zauna a kai an gane wannan da haka kawai duk inda ake shan giya inda ba wai sai a lokacin an kawo giya ba fa in dai kasan nan ana sa giya to kai haramun ne ka zauna manzo Allah ya ce kar ka zauna sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a zauna mu'mine su zauna akan wurare wanda yake ake dake ake dora giya akai ko inda ake cin abinci na haram in ka san da ake cin nama alade to bal haramun ne ka je ka zauna a waje ba wai ka ci ba fa ha ka zauna a ruwayar sayyidina jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar tashin alkiyama to kar ya zauna akan kujera ko ko ko ko benci ko dani wanda ake ɗora giya a kai yudaru alaiha bil kham ba wai yana nufin lokacin da giyan ba a kasance ana ɗora giya a kai to ba kai ba zama da haka ya zama wajibi akan mumini ne tsoron Allah kada ya yarda da inda ake shan giya kuma ya zama a fili yawa ka ji kunya Allah ba kunya abokinka ba na ka ji kunya Allah ba kunya mai gidanka ba ka ce Allah ya hana dan mu muna da wani abu kawai musulunci ne wai nan ne muke jin tsoron sa kuma wani abin da zai baka mamaki waɗanda ba musulmai ko kunya ilimi ba sa ji domin za ka ga an je mitin na gwamnati sai ka ga oga ya ja muku abu ya ce musu babul ya ce muku ana ji babul ya ce a yi kaza amma kai ba ka isa ka ce masa ƙuri wallawa a had ba ba ka isa ka ce Allah ya ce ba kuma ba ka isa mai ba za ka iya ba eh ka ce masa ƙur'ani ya ce sai a ce kai fanatic na kai kai gashi nan sunaye ba iyaka amma su suna ja mana kuna ganin dai wasu ban ga fasto ne ku ce mu a haka ne mataimaki yana hawa mimbari ya yi hudu ba kuma ana nan muna nan lafiya amma da buhari zai hau mimbari ya hudu ba na da Allah kaɗai ya san yadda za ka ga jaridun Najeriya gobe Islamization of Nigeria a haka yake kai ba wani ba minista ma da zai hau mimbari sai ya zama abin magana wallahi wawantar da hankulanmu wannan da muna da muna lafiya su suna yi su ba su su ba su yadda gwamnati ba ta isa ta hana addini su amma mu musulmi kuma mun yadda ku duba wata magana da wani dan majalisa ya faɗa wallahi da musulmi ya faɗa da yanzu Allah kaɗai ya sa inda maganar nan ta bi a majalisa ya ce musu su sani fa bible ne a gabansa su sani cewa bible ya fi constitution sani bible ya fi duk maganar majalisa da haka bible ne zai so mu gabatarwa kafin anything sai kuna kallura kamar ni na kago kamar ba ku taɓa ji ba na da Allah ba wanda ya taɓa ji yawa na to ka gani a gaban kowa ya faɗa a jarida aka ɗauka ba wanda ya ce komai amma mu ne in mun faɗa kuma ba daidai ba ne musulunci nan shi muka zo yi fa kuma shi zami kuma shi in kai shi a kan shi za mu mutu eh in Allah ya da in haɗu da Allah a kan shi Allah shi zai da mu to shine sai yake cewa ya zama wajibi akan musulmi lalle kada ya yace ya fito fili fa ya bayyana wannan kada ya zauna inda ake shan giya yawa wanda ake maye saboda wannan abu yana da muhimmanci ko ba komai shi wanda yake shan zai samu cewa lalle fa wannan abin da yake ba kyau zai zama masa wato yiwa ya zama masa dalili ne ya daina ko kuma a daina sanya giya akan inda ake dorawa wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci wataƙila ya zama kuma tsawa ga waɗanda suke wannan aiki Allahu ala tuba zai yi mana ya tuba ya daina kada mun shi amfanin karatu ke musulmi ya ringa gyara shi dama Allah da ya halicce mu ya san masu kuskure ne so da mun gyaran yake so ne sai mutum ya tuba rigila ma da mutum ya zauna bai ma san an hana ba misali ka gani duk labari menene tsoro duk labarin ɗaya ne duk labarin ɗaya ne shi yasa za ka ga waɗanda suka san wannan hukunci ko firiji ne ake sa giya da abin shaye-shaye ba sa sha ai wani hadisin ne yasa malamai da suka yi sharhi suka ce duk wani abin da zai ji haka kusa da ita ma kai nesa da shi saboda in har kana bude firij akwai giya kana daukan coca cola ka san shedar na wasu rai dan ce to ka dan daudau na ka dan sha wata mu na kaji ka ji me suke ji na rana guda ne kawai sai ka dan kurba eh shi ne yasa to aka ce nisa mutum ya kawai baya baya nan baya nan ya fi eh Allah Allah alaikum salam sun shiga larura ma wasu ne wasu ruwa ya taso suna tafiya a wani waje babu kowane gini sai toci kuma za a yi sabi sai aka ce su su shigo mana su fake ruwa su ne su suka shiga suka fake su kuma suna sabi ala sa ba su yi sabi din ba su ya ta shi ne yawa ya ta yi wannan larura ce ala ya san me yasa me yasa suka shiga ba ba sun je yi ba ne amma shi matsalar shi ne in haka kake zuwa kallon sabis mai yawa ka so ma sabis shi ne kun ga shaidan shi nesa da shi ake yi ba ba kusa da shi ake ba me yasa dujal aka ce mana in ya zo ko ka karanta suratul sahafin karka je inda yake dan karka dauka wai ka sha a'a ai ta zakara ne da ya ga ya ga shaho ya danna a guje shiga cikin keji aka ce masa a ai dan kanana yake dauka ba manya bai ce in tsatsayi gudunsa ake na nuhu ba kusa da shi ake ba yawa kai zuwa bai san mai sha ba ko ya sha abin karfi ya ɗauke shi to yadda ka ji wannan haka aka musulmi yake duk abin da yake na shaɗanci bai kusa da shi nesa yake da shi ya fi masa alheri shi yasa a musulunci za ka ga akwai saddin zari'a wannan saddin zari'a wasu abubuwa ne waɗanda ba bai ainihin su ne a shari'a ta hana ba amma saboda su wasila ne zuwa ga wasu abubuwa sai a hana su wataƙila ba za a gane ba misali kan wasa akan mimbarin nan misali a ce to kar wani yaro ya hau kan mimbarin nan ya wasa a nan asalin ba wasan ba ne matsala abinda ake gudu haɗuwa na kaga da sai a ce kawai kar a wani ya haɗo a to sai a ce kar a hau ma ba sai an hau ake haɗuwa ba to an hana hawa shi ne ake kai saddu zari'a suna nan a musulunci da yawa to dai ya hankali domin Allah maɗaukacin sarki cewa yi wa dulau takfuru na na kama kafaru wata kunu masawa'a su burin da suke yi da shi in ji Allah so suke ku kafirce ne suka kafirce ku zama iri da da haka sai mutum ya yi hankali wasu abubuwan sai a kula da kyau domin shigarsu yana sa a yi nisa a ciki yadda mutum yana iya ridda Allah kiyaye yanzu kaga idan misali lokacin kirsimeti ya yi akwai musulmi da aka ga suna sai da har kuros na saboda neman kuɗi cross musulmi na sayarwa domin yana kawo waɗannan kayan da ka gansu gaba ɗaya idan mutum ya sa da iliminsa da saninsa ya yarda shi cross ba abin da da musulmi da shi fasarar cross shine Allah uku fasarar cross shine an gice annabi isa kowa shi ne ma'anarsa duk ma'anar duk abin da yake faɗi ke Allah kuma ƙulani ya faɗa wa ma ƙasaruhu wa ma salabuhu walakin shubbi halahu da aka musu ya ce yana kuma tabbatar da shi shi yasa akwai wani janjami da suke sawa in ka duba littattafan bidiyo suka ce ko da wasa ka gwada janjami nasu irin nasu nan kayi da an shefa idan ka gama ɗan samari masu rigar jesi na ƙwallo wanda za ka ga akwai tutar ingila ko ba ta ingila akwai cross a jiki to mun ga mu ana musu nasiha su daina kawo saudi arabia da yake 'ya'yan naka sun yi sai sun yi kuma sun san matsayinsa sun suka sa aka musu zane guda ɗaya in ka ga jason za ka ga ba a yi na cross ba haka duk wanda za a shiga da ita kasar amma da ne ban san yanzu eh sai yanzu komai aka ce ma an kai saudiya ba ba na eh wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a shiga kar musulmi ya tsaya ya wuce da sauri yanzu ma ya mai da shi wajen tourism haka yi har kwana ma za a yi ba manzo Allah ce a wuce da sauri ba na ya sun sura amin to wani yake kai ka a mai gidan to ya da mai gida yana da a musulunci kun zama musulunci ya san larura idan mai gidan ya zama dole misali a yan gane dole akwai inda mutane suke aiki ba za su iya cewa a'a ba aikin ya tilasta su dole sai sun yi su su wannan suna da larura dauki misali jami'an tsaro yanzu kara jami'in security ko dss ko ina ne ko ina za a tura ka aiki na kana musulmi za a tura ka coci ka je ka yi gadi kuma za ka tsaya ka yi gadin na nuhu ka yi aikinka duka yana babu larura ne amma da in kai ne gaba gaɗi kake zuwa na don wani san zuciyarka ko don wani kwaɗayi to ba shakka kana aikata abin da ba kyau ana fatan mala ya gane in ya zama larura ce ba yadda ka iya wataƙila in baka je ba sai ya taɓa aikinka misali da ka isa ya aike ka kace a bara ka ba misali yana nan ana samun waɗannan wannan kaga yana nan a larura amma in ya zan kai ne kake zuwa na don wani jin daɗin ka ko don kusasan kusanci da kai to wannan da shi to kaga wannan kai kake yi da ba kuma maganar larura ce ala'ala na'am alaikunsa haka dai za ka yi ka yi maza-maza ka tafi shi ne ai idan ba larura ne ya kama ka ba ai kaga yanzu an yarda musulmi ya je ko ina ya nemi kuɗi ko to a musulunci ba a yarda ka nemi ka tafi garin da zuya ba ka iya sallah ba a musulunci ba a yadda ka je ka zauna a wani garin da addinin ka zai samu matsala ba duk inda za ka ka zauna wanda kake da iko ba wanda wani abu ya kai ka na dole ba to kai sai ka zaɓi abin da za ka samu ka yi addini domin shi ne a gabanka kai ko a gari ne in za ka sai gida sai ka kalli addini sai ka duba masallaci ne musulunci ba za ka yi sai ka duba inda za ka iya addini na gaban Allah da aka ba shi gida a wani estate a nan garin da ya je duba ba in ba masallaci ba da layi sallah Allah bai koma ba ya ce shi ba zai zauna inda ba ya sallah su ba kuma kaga wannan shine musulunci yau saboda ya san me yake sai lokaci guda shi ke nan yanzu wani ba Allah da ya rasu jiya a kaduna lafiyan shi lau wallahi lafiyan shi kalau har an kai man ruwan wanka wankan da bai ba ke yana daukan karatu ya da daddare shekarun jiya ma ya dauka karatu wai ka gane lahiyar shi lau da haka ta wanda ya san a wannan rayuwar yake mai wannan irin hatsarin na aka ga dole ya kula da addinin na? haka ne duk a tarazin nake a yi Allah ya samu cika da imani Allah ya tsare salawa dai subhanaka allahumma wa bihamdika wai me yasa nake manta addu'an na wala ki ta to to za a naɗa sarki yau ma za a yi auren marainiya Allah ya sa sun wasu zauna lafiya ko za a naɗa sarkin bare-bare na suleja yana bara addu'a to Allah sa naɗa shi da kyau kuma Allah sa ya adalci bismillahir rahmanir rahim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شرائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين mukaran ta fatiya yakin da ake da rasha da ukraine Allah ya takaita shi kun ga wannan yakin wallahi ku ringa addu'a Allah ya takaita shi Allah kiyaye ka dai escalate saboda abun ba kyau sun yi tanadin makamai marasa kyau wanda wanda bai jima ma bai gani ba zai shafe shi to komai na anin Allah mu musulmi ba za su ba mu tsoro ba saboda ka san ba za ka mutu ba sai ranar mutuwarka na amma dai dole ne addu'a Allah ya Allah ya takaita kada mu ce ba ruwan mu eh Allah ya kiyaye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله